الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinmu da albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu abdulrahman muhammad nasiruddini al'albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala muna cikin tattaunawa dangane da abin da ya shafi bambancin da yake tsakankanin sabani na magabata da kuma sabanin da yake gudana a wannan lokaci namu mun tattauna akan abin da ya shafi min jihati sababi wato ta bangaren abin da ya shafi sababin da yake sawa a yi sabani mun gano akwai bambanci tsakankanin sabani na magabata da kuma 'yan yanzu saboda magabata suna yin sabani ne saboda abin da yake haifar da shi shine in ma dai wani daga cikinsu yana da kwaya hadisi ɗayan kuma ba shi da hadisi idan ya zamanto shi wannan wanda ba shi da hadisi ya tafi akan ra'ayin da yake kai lokacin da ya haɗu da mai hadisi ne ya kawo mai hadisi din nan to sai ya ajiye wannan matsala da yake kai sai ya tafi ya haɗe tare da wanda yake da hadisi mun gane da kyau to kuma a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan alfarqu min jihatil asar قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الفرق من جهة الأثر wato amma bambancin da yake tsakankanin saɓani na magabata da na 'yan yanzu almuɓallida na yanzu 'yan takife ɗin mazhaba na yanzu ta ɓangaren abin da ya shafi tasirin shi yadda saɓanin yake haifarwa bayan an yi saɓani yadda kuma abin da shi saɓanin yake tasiri a tsakankanin waɗanda suka yi saɓani ɗin fahuwa auqahu to wannan shine mafi bayyana a fili karara sama da sabanin ta fuskar sabari yanda sabanin abin da yake haifarwa bayan an yi sabani din tasirin shi a cikin al'umma a yanzu ya fi fitowa fili karara sama da tasirin shi a cikin al'umma a wancan lokaci saboda a wancan lokacin sabanin nasu baya hanawa ka ci abinci tare da wanda ka saba da shi baya hanawa ka mai kallon cewa ahadus sunna ne cikeke kamar yadda kai kake yi wa kanka kallon ahadus sunna cikeke baya hanawa ka mai kyakkyawan zato lokacin da ya faɗi ya rasu ka mai addu'ar Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi ya rahamshe shi ya shigar da shi gidan aljanna to amma kuma a yanzu za mu ga kusan akwai abubuwan da za a ga daga ƙarshe dai la kuma duhu ba ba a yaban ƙarshen su mun gane da kyau وذلك أن الصحابة وذلك يأتي ونن فأن الصحابة حقيقة صحابين مأيكي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يرضل الله تكار تبتا أقريس مع اختلافهم المعروف في الفروع tare da saba wasu wanda take sananniya cewa sun sassaba a bangaren abin da ya shafi hukunce-hukunce كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر الوحدة wato sun kasance suna masu kiyayewa wato hakikanin kiyayewa mafi tsananin kiyayewa akan abin da ya shafi dukkan abin da zai zamanto kansu ya haɗu dukkan abin da ya shafi mazahar na wahada abin da zai tabbatar musu ya bayyana cewa lalle suna nan a matsayinsu na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar su to sun kasance suna kiyayewa akan wannan abu duk lokacin da suka saba to za mu ga cewa sabanin nasu baya sa su zama to gida biyu ballantana su zama gida uku ko fami hudu ko biyar suna nan a matsayinsu na fami guda ɗaya wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar su a matsayinsu jama'a ce wanda take dunkulalliya ba'idi na kullal bu'udi amma yufarriqul kalimata wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama masu nesanta ne dukkan nesanta daga dukkan abin da zai raba wato kalmarsu dukkan abin da zai kawo musu rabuwar kai to suna kokari su nisance shi duk abin da zai zamanto ya kawo musu tarwatsewa ba sa yin shi wa yasda'u sufufa abin da zai zamanto ya tarwatsa sahunsu na musulmai suna haɗe suna manna da juna to duk abin da zai kawo musu rabuwar kai ko ya tarwatsa musu sahunsu to suna nisantar wannan abu suna gudar shi faƙad kana fihim man yara matsalan man yara mashru'iyatar jihar bil basmala wato a cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suke ganin shar'ancin mutum ya bayyana karatun basmala lokacin da zai karanta fatiha daga cikin sahabbai akwai waɗanda suke da wannan ra'ayi wannan fahimta na cewa idan za ka karanta basmala idan za ka karanta fatiha a sallar da ake bayyana karatu to yana daga cikin karatu na fatiha aya ce daga cikin ayoyi na fatiha basmala da haka yadda za ka bayyana alhamdulillahi rabbil alamin haka za ka bayyana bismillahi rahmanir rahim ba za ka boye ta ba mun gane da kyau wa man yara adamu mashru'iyyatihi daga cikin su akwai wanda yake ganin ba a bayyana basmala a cikin sallah ko da karatu za a bayyana karatu ne iya basmala wato ba aya ba ce daga cikin ayoyi na fatiha kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai bayyana ta ba a cikin karatun sallah don haka shi ba zai bayyana ta ba daga cikin sahabai akwai wanda yake da wannan ra'ayi wa kana fihim man yara man yara istihbab raf'il yadaini daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akwai wanda yake ganin mustahabi ne daga hannaye guda biyu lokacin da mutum zai tafi ruku'u da lokacin da mutum ya dago daga ruku'u da lokacin da mutum zai tafi sujada wa minhum man la yarahu daga cikin sahabbai kuma akwai wanda baya ganin mustahabbancin haka akwai wanda yake ganin cewa iya inda ake daga hannu shine iya wajen takbiratul ihram idan aka daga hannu a nan ba za ka daga hannu idan za ka tafi ruku'u ba ba za ka daga hannu ba idan ka dago da ruku'u ba za ka daga hannu ba idan za ka tafi sujada an gane da kyau wa fihim man yara naqdal wudu'i bi massil mar'a daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda yake ganin cewa alwallar mutum ta warware idan ya shafi mace idan mutum yana da alwalla ya shafi iyalinsa to alwallarsa ta warware sawa'an ya fitar da mazi ko bai fitar da mazi ba ko azzakarin shi bai meke ba inda ya shafe ta to alwallarsa ta warware inda niyyar jin daɗi ne wa man la yarahu daga cikin su akwai wanda su kuma ba sa ganin cewa alwallar mutum za ta warware saboda shafar mace matukar ba wani abin da ya faru wa ma'a zalika amma duk da haka yadda ya zama to wannan sabanin nasu faqad kanu yusalluna jami'an wara'a imamin wahidin hakika sun kasance suna yin sallah ga baki ɗayan su a bayan limami guda ɗaya ka gani wanda yake ganin mashru'iyatul jari bil basmala da wanda baya ganin shar'ancin ta da kuma wanda yake ganin alwala tana warwarewa da zaran mutum ya shafi matarsa da wanda baya ganin warware alwala da mutumin da yake ganin mustahabancin daga hannaye da wanda baya ganin mustahabancin daga hannaye dukkaninsu a bayan limami guda suke sallah wala yastankifu ahadun minhum anis salati wara al-imami wato ɗaya daga cikinsu kowanne daga cikinsu baya yin girman kai baya ta da karan hanci gabarin yin sallah a bayan limami bi khilafin mazhabiyin saboda sabani wanda yake na mazhaba saboda sabanin abin da shi ya tafi a kai na abin da ya fahimta na hukunce hukunci dukkaninsu suna sallah a bayan limami guda ɗaya ne ba wanda yake taurin kai gane da kyau na'am to yace to kaga wannan bai sa ba suka rabu kuma akwai abubuwan da ya kamata a ce ku an ja shi da kyau to amma duk da haka kuma tare suke sallah a bayan limami guda daya wa ammal muqalliduna amma waɗanda suke muqalliduna ne na yanzu masu takife na mazhaba na yanzu فاختلافهم على النقيض من ذلك تماما فاختلافهم سابانس على النقيض من ذلك أكن كيشير ونيك تماما دليل سدري akan kishiyar wannan sabani na sahabbai yake yadda sahabbai suka saba kuma akan din bai hana ba su yi sallah a bayan limami guda dukkaninsu ba sabanin almuqalliduna na yanzu ya saba wannan ɗari bisa ɗari faƙad kana man a tsaruhu an tafarraƙa musulmuna faƙad kana min a tsarihi an tafarraƙa musulmuna fi a azami rukunin ba da shahadatin wato haƙiƙa ya kasance yana daga cikin tasiri wanda saɓani ya haifar musulmai suka rarraba a cikin mafi girman rukuni bayan kalmar shahada sun samu tafarruki sun samu rabuwar kai a cikin mafi girman rukuni idan ka cire kalmar shahada alawa huwa salatu shine rukuni na sallah musulmai sun saba a wannan zamani za mu ga cewa yanda aka samu wannan tarwatsewa din ya zamanto musulmai sun samu rashin fahimtar juna akan mafi girman rukuni bayan kalmar shahada guda biyu fahim ya abauna an yi sallu jami'an wara imamin wahidin wato suna kyamar su yi sallah ga baki ɗayansu a bayan limami guda ɗaya bi hujjati anna salatal imami batilatun aw makruhatun ala al-aqalli bin nisbati ila al-mukhalif lahu fi madhhabihi da hujjar cewa haƙiƙa sallar wannan limami bacacciya ce ko kuma makaruhi ce Allah akalli wato akan mafi karanci shine wanda yake cikin wata mazahaba anan ko da ke ba mu da wannan takife din sosai akwai bangarorin da za a ga idan ka je can irin abin da ya shafi wajen su Afghanistan za a ga yanda mazahaba tasirinta yake da kwai girma da hujjar cewa wanda yake ɗan mazabar al'imamu abu hanifa idan ya yi sallah a bayan ɗan mazabar al'imamu shafi gani yake limamin mazabar imamu shafi bai fahimci ba suna ta ma'aiki don haka sallar shi ɓatacciya ce don haka wannan tun da sallar limami ɓatacciya ce to mamun da zai gina sallar shi a bayan sallar limami mai sallah ɓatacciya to shi ma ai tashi ɓatacciya ce in ya sani mun gane da kyau to daga cikinsu akwai wanda yake ganin cewa sallah ta limamin da ya zamanto ba dan mazhabarsu ba ne to sallah shi ba ta ciya ce ko kuma allah kalli sallah a bayan wannan limami makaruhi ne wannan allah kalli kenan bin nisbati ila al-mukhalifi lahu dangane da zuwa wanda ya saba miji fi mazhabihi a cikin mazhabar shi wa qad sami'na zalika haƙiƙa mun ji wannan wa ra'aynahu mun ganshi da idanmu kama ra'ahu ghayruna kaman yanda wani shi ya gamu wato saboda albani a wajen yankin su sosai sabanin na mazhaba yayi tasiri irin bangaren Suriya irin su Afghanistan irin waje abin da ya shafi a hatta Masar akwai yankin da a cikin ta su ma suna da kai takifan mazhaba da kyau kaifala albani ya ce ta kaga saɓani na 'yan takife ba zai yi tasiri ba har hakan ɗin ya sa an samu saɓani wajen ɗaya daga cikin mazhaba yana ganin cewa sallar wanda bai yi sallah a mazhabar shi ba ba ta da inganci ko ko makaruhiya ce wa qad nasat kutubu ba'd al-mazahib al-mashhurati al-yawm al-karahati aw al-butlan tare da cewa haƙiƙa littattafai na shashe daga cikin mazhabobin da suka shahara a yau sun bayyana a fili karara akan karhancin yin sallah a bayan limamin da ya saba wa mazhabarka ko kuma sallar ma batacciya ce idan kai a bayan limamin da ya saba wa mazhabarka mun gane da kyau cikin almutaakhiruna akwai waɗanda suke ganin wannan tunani din to amma za mu ga alhamdulillah mu a malikiya ba wannan sabani din ba sabani a malikiya dan malikiya ya yi sallah a bayan dan shafi'iyya ya yi sallah a bayan dan hambaliya ya yi sallah a bayan dan hanafiya za mu tarda a cikin littafinmu ishmawi sannan za mu tarra shi a cikin littafin isiya yadda suka yi bayani a fili karar cewa babu laifi mutum ya sallah a bayan khalfal mukhalifi fil furu'i dhanniya a bayan wanda ya saba maka a cikin reshishika wanda ake lalaman gaskiya a cikinsu su ne waɗannan mazhabobi guda hudu wanda kowane furu ne a zaniya wanda kowane ƙoƙarinsa shine ya samu bakin zara to babu laifi ka yi sallah a bayan ɗan shafi'iyya limami ɗan shafi'iyya kaga shafi'iyya shafar kai a alwala ba duka bane yake zabatowa farilla dan wani yanki ne kaɗan a malikiya ku duka kai ne zaka shafa kaga lokacin da kaga limami ya ɗaya wani haka kure ya tafi kaga nan bai san ana yi ba nan bai san ana yi ba kace kai ba zai yi sallah a bayan limamin da alwallar shi ma ba ta cika ba saboda tun daga alwallah ya barar da sallar shi malikiya ba ta da wannan tsauri haka za mu ga cewa babu laifi kamar yadda suka tabbatar shine dan shafi'iyya ya maka limanci dan hanafiya ya maka limanci dan hanbaliya ya maka limanci wannan duka kowanne babu laifi a kai mun gane to amma kuma akwai cikin yan mazhaba din yan takifi wanda za a ga su dai suna ganin cewa ko da dai za ka yi sallah a bayan wani illa mu kukuri hali wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma dai ka sa a ranka cewa lokacin da ka samu wannan dan malikiya ne limami ya dan malikiya ga wannan dan shafi'iya ne limami ya dan shafi'iya to ba za ka yadda ba dan shafi'iya ya maka sallah kana ganin dan malikiya mun gane da kyau kana ganin mota a gidanku ba za ka je ka shiga motar kuɗi ba mun gane da kyau wannan sabani ne nasu amma dai a wancan lokaci na da babu shi wa kana min natijati zalika wato ya kasance natijar haka wato abinda hakan din zai fitar na abinda ya shafi sakamako shine an taji da arba'ata mahariba fil masjidil jami'i zaka samu gidan limami guda hudu a masallaci amma masallaci na unguwa ko masallaci na juma'a zaka samu masallaci idan ka shigo kaga gidan limami guda hudu kaga a dama daga masallaci kana shigowa damar masallaci shine mazawar imamu abi hanifa al-imamu abu hanifa dake shine al-imamu al-awwal to ga mazhabar shi nan kana shigowa ga dakuna haka kuma kana gaba ka dan to al-imamu malik saboda shine yake biya mushi kana gaba kuma al-imamu shafi kana gaba kana al-imamu ahmad sai zama to a masallaci hudu an samu gidan limami guda hudu يصلي فيها أئمة أربعة متعاقبين أئمة أربعة لمن ما يقداه za su yi sallah a cikin waɗannan gidajen limami guda hudu muta'ajibina wani na bin wani wato suna bin bayan junansu ga shi nan yar ɗin yan mazhabar al'imamu abu hanifa sananne ne imamu in ya saba to in yar ɗin ɗan mazhabar al'imamu malik ya shiga ba zai shigo ba ga sunan yar ɗinsu in sha biyu da rabi aka rubuta musu to tun ɗan hanafiya shi ne sha biyu da rabi ta yi ƙoƙari ta mishi ana ya yi ƙoƙari ta mishi ana to amma ɗan malikiya in ƙarfe ɗaya aka saka musu to in ka zo sha biyu da rabi ma ka san ba limamin ku bane in ka zo ka yi sallah a bayan shi to ba ka da sallah mun gane da kyau saboda su suna ganin hatta ma gidan limamin da ɗan hanafiya ya yi kai ɗan malikiya ka shiga kai bai dace ba kowanne a bar mishi gidan shi daban ɗan malikiya limamin malikiya ga gidansa limamin shafi'iya ga gidansa saboda ma kar ya zama to ka hau saman tabarmar wanda shi baka ma yarda da addininsa ba wata jiru unasan kuma za ka samu waɗansu mutane a masallaci a zaune yanta zuruna imamahu suna jiran zawon limamu bayyana mal imamul akharu qa'imun yusalli yayin nan kuma limamin ɗaya shi kuma yana tsaye yana sallah tare da jama'ar shi to kuma a zuwa ɗin a zuwa ce raka hudun raka hudu ce za ya abin da yake ciki na ɗan bambancin ba shi da yawa na abin da ya shafi sufofi na sallah ɗin amma duk da haka kaga cewa ga su suna zaune a cikin masallaci saboda wanda limamin ɗan malikiya ne shi kuma ɗan shafi'iya ne wanda yake zaune a masallaci ce to ba limamin bane dan haka ba tur ɗin mu bane yanzu bari in yi zama na in huta har limamin bai zo shi kaga wani tarwatsewa ya haka shi yasa shari'a ta musulunci yana daga cikin abin da za mu kalla da kyau bangaren abin da ya shafi halaccin yin jam'i biyu a masallaci a lokaci ɗaya sallah ɗaya a yi mata jam'i biyu bayan limami na hamsu salawat imami ratibi ya gama sallah shin ya halatta wani ya zo shi ya tsira nashi jama'ar ko bai halatta ba za mu ga da yawa daga cikin malamai suna ganin karhancin haka ba don komai ba saboda hakan din yana iya kawo rabuwar kai mun gane da kyau rabuwar kai to amma in ya zama to ala darurati ne ala darurati ne hakan din ta faru babu laifi ai amma dai ya zama to a unguwa yanzu ka sani in limami karfe ɗaya ake tada sallah ka san karfe ɗaya idan aka tada sallah dan baka samu sallar karfe ɗaya ba zuwa da minti goma ko da minti sha uku ka zo za ka samu tur na biyu a gefe suna sallah sai ya zama to in wannan limamin ya taba ka a sallar asuba ya yi dogon sura ka ce to baka zawa sallar azuba sai karfe ɗaya da minti goma ta yi limami ya sallabe sai kai alwala kana shigowa limami na biyu su yi sallah raka a biyu shikenan sai ka yi sallah a bayan shi kaga in ya zama to daidan ne haka an saba kowace sallah in aka gama to akwai tur na biyu da ake samu to sai ya zama to akwai wanda za su daina yin sallah a bayan limami na farko saboda sun san za su samu bayan limami na biyu to wannan shine bai dace ba saboda hakan da zai kare burkai a masallaci ɗaya wanda na 'yan unguwa ne ya zama to an samu tarwaɗewa ga limami na farko ga kuma limami na biyu shi limamin nan na biyu za ka ga cewa har ma daɗi yake ji saboda an naɗa shi limami ya an kare sallah sai ga ya shigo daga ƙarshe cap cap cap ya zo ya fara sallah daga baya sai ga ya samu kurubiyin shi a kullum ana haka to sai ga cewa an samu wato ɓacewar rai to dukkan abin da zai zama to ya raba kai tsakankanin al'umma ba a san shi a masallaci ɗaya shi yasa magabata za mu ga irin su abdullahi ɗan mas'ud da waɗansu su idan suka yi suka makara sun zo masallaci an ga musalla ba sa matsira sallah a masallaci saboda kada wani tsautsayi ya kashi shi ma bai sallah ba ya ce zai dubu musu sai su koma gidan su yi sallah to haka ya kamata a ce mun kiyaye irin dukkan abin da zai janyo mana rabuwar kai bal الشيخ ناصر الدين الألباني يتي برما دي لقد وصل الخلاف haƙiƙa saɓanin ya sadu ila ma huwa ashaddu min zalika inda ba'dul muqallidin zuwa ga abin da shine mafi tsanani sama da wannan a wajen shashe daga cikin masu takife na mazhaba masu takalidi na mazhaba masu bi ta zaizai na mazhaba misaluhu misalin abin da ya mafi wancan tsanani shine man'u tazawuji bainal hanafi wa shafi'iyyati hana yin aure tsakankanin namiji wanda yake mazhabar al'imamu abu hanifa da mace wanda take mazhabar imamu shafi suna ganin cewa ma bai dace ba ɗan hanafiya ya auri ɗan shafi'iya kamar sun ɗauki abin ɗan shafi'iya ba ma musulmi ba ne mun gane da kyau ɗan mazhabar al'imamu abu hanifa a matsayin shi na limami na farko ya kamata a ce shi aka yi wa kara sai suke ganin ɗan shafi'iya da ɗan malikiya da ɗan hambaliya idan ya haifi ya to wannan yar inda tana cikin wannan mazaba ɗin ta shafi'iya ko malikiya ko hambaliya to ɗan hanafiya bai dace a aure ta ba gane da kyau akwai waɗanda suke da wannan ra'ayi ɗin amma ba a nan ba a nan ba abin da muka gani a nan ba ba a saɓani na mazhaba nan nan alhamdulillah hankali a kwance yake babu laifi za a ga kana ɗan malikiya wancan yana ɗan shafi'iya amma ka ga mu'amala ɗin tun tana tafiya aure zai iya haɗa su za su iya cin abinci tare ba wani tashin hankali ɗaya zai iya yin sallah a bayan wani to akwai gurin da idan ka je ka ɗan shafi'iya kamar wani arna arna ne a wurin su an gane da kyau sun masadarat fatwa min ba'dul mashhurina inda al-hanafiyyati albani yace sai kuma fatawa sai ta fito daga shashe daga cikin waɗanda suka shahara cikin malama hanafiya sai fatawa huwal mulaqabu bi mufti thaqalaini to shine malamin da ya bada fatawa din shine lakabin sa shine mufti thaqalaini to babban malami ne kenan mai bayar da fatawa ga mutane da aljanu thaqalaini ka san ai mutane da aljanu ne ko yawwala sanafrugu lakum ayyuha thaqalan to sai bayar da fatawa fa ajaza tazawwujal hanafi bi shafi'iyyati sai ya halitta auren dan hanafiya namiji ya auri ya shafi'iyya mace wa allala zalika bi qawlihi to bayan ya san cewa an dan samu hartsinewa tsakankanin bangarorin guda biyu aka ce mai to menene dalilin da yasa ya bada fatawar halaccin dan hanafiya namiji ya aure shafi'iya mace sai yasa ya ce to dalilin da yasa shine tanzilan laha manzilata ahlil kitabi ya ajiye ita wannan yar shafi'iya din a matsayin ahlul kitabi ce yace tunda dai musulunci ya halatta maka ka aure ahlul kitabi kun gane da kyau ko eh yawwala yace to yanzu ita ma wannan yar shafi'iya din ahlul kitabi ce to idan muka kalla da kyau shi wannan wa yana ganin cewa a shafi'i wato yan shafi'iya ba arniya ba ce yana ganin ya ajiye ta ne kamar kirista saboda allah tabaraka wa ta'ala ya halatta wa namiji musulmi ya auri wanda take kirista ce a halin kitabi wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna yace to ya shafi'iya kada mu ce mata kafira ce kai tsaye mu dan yi abin da karfi mu dauke ta a matsayin ahlul kitabi ce wanda musulunci ya baka damar ka aure ta kafira ce amma ba kafirar da yake haramu ba ka aure ta mun gane da kyau wa mafhumu dalika to mafhumu wannan magana tashi ta fata wannan da ya bada wa mufahimul kutubil mu'tabara indahum da kuma abubuwan da za mu fahimta a littattafan da suke sanannu wanda ake lura da su a wajen 'yan hanafiya annahu la ya juzul aksu sun kuya hakan bai halatta ba wa huwa tazawwuju shafi'i bil hanafiyyati shine dan shafi'iyya namiji yace zai aure yar hanafiyya saboda wasiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa mun gane da kyau kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa musulmai su aurar da ‘ya'yansu mata ko waɗanda suke yi wa alwalanci su aurar da su ga wanda ba musulmi ba. To haka suna ganin cewa tun da dai ahalul kitabi wannan wato za ka auri mace ce ne daga cikin ahalul kitabi musulunci ya halitta maka amma kai bai baka damar ka ɗauki diyar ga ka bai wa ahalul kitabi ba saboda Allah ta'ala ce walan ya ji alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولعمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم gane da kyau Allah ta'ala ya ce ku maza kada ku auri waɗanda suke mushrikai ne mata har sai sun yi imani baiwa mumina ta fi alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sama da wanda take mushrika ɗaya, ko da wannan mushrika ɗiya ta burge ku ta ɓangaren kyawanta da dukiyarta da matsayinta da gidansu. Hakanan kuma ayyuhal auliya ya ku iyayen mata da waɗanda suke waliyai ne na mata yayinsu ko kuma waɗanda iyayensu suka damƙa musu a matsayin wasiya a wajensu. kada ku aurar da ‘ya'yanku mataye ko waɗanda kuke yi wa alwalanci ku aurar da su zuwa ga mushirkai, har sai su mushirkai ɗin sun imani. Sai suka ɗauki wannan ayar suka ce, To, ahalul kitabi tun da dai haka ne matsayinsu, to haka ne ‘yan shafi'iya za mu mu'amalance su. Su, za mu je mu ɗako daga wajensu, amma su sun yi ƙasar da su zo wajen su ɗauka. saboda addinin su bai kai addinin da za mu ɗauki diyabu ba su ba kama la ya juzu ta zawujul kitabi bil musulmaci kamar yadda bai halatta ba ahalul kitabi kirista ko ba yahude ya auri musulma amma ya halatta musulmi ya auri kirista saboda ardijalu qawwamuna ala nisa'i to wani lokacin mutumin da yake dan sama-sama ne cikin addini wanda dama aƙida ba ta ratsa shi ba kuma ya zama to ya yi karatu a ƙasar turawa to in ya ce a wurin kirista ɗin to shi ma daga ƙarshe manne ya yake da ita sai ya zama to ɗan kwali ya ja hula a ga irin waɗannan ba za ka ba shi damar ya auri ahlul kitabi ba kana ba shi damar ya auri ahlul kitabi to za ta mai da shi shi ma ahlul kitabi to amma mutumin da yake ya sha aƙida da kyau sannan kuma ya fahimci addini da mahanga ta magabata ba wai irin a jarida ya karanta ba ko daga shi sai littafi ya karanta wancan littafin da turanci an fassara wancan littafin an fassara wancan littafin ba shi da malami in banda da wannan yaran kawai shi ya yi karatu mun gane da kyau to wannan shi ma ba za ka bashi damar ya auri wanda take ahlul kitabi ba saboda su ma waɗanda ake ba su damar su auri ahlul kitabi su ne wanda ake tunanin cewa za su iya janyowa ahlul kitabi a matsayin su na masu gida masu ba da umarni masu cewa a yi kaza a bar kaza abdullahi dan umar ya auri mace wanda take ahlul kitabi ya mahaifinsa ya tilasa mai akan ya suke ta farko ya zo shi ya ce mai ya sake ta ya ƙi sakata ya je gawa mata Allah salama Umar dan Khattab ya gawa mata Allah ya ce gashi ya auri wanda bata dace wanda Allah ya kira shi ya ce ka duba banka ka saki wannan matar Allah saboda yana ganin cewa za ta dan ja hankalin shi bangaren addini to amma dai Abdullahi dan Umar yana daga cikin fatawarsa shine ahlul kitabi haramu ne a aure ta yana daga ciki yace ni yace la a'lamu shirkan a'zama min an taqula almar'atu 'abduha Isa wa huwa nabiyyu wa huwa 'abdun min ibadillah da aka tambaye shi akan nikahu an-nasraniyya yace ni dai ban ga wata shirka ba ban san wata shirka ba wanda take mafi girma sama da mace ta ce ba wato Allah ta shine Annabi Isa tare da cewa kuma Annabi Isa ɗani ne bawa ne daga cikin bayi na Allah mun gane da kyau yana cikin sura Bukhari hadani misalani wato waɗannan misalai ne guda biyu min amsilatin kathiratin na misalai waɗanda suke masu yawa idan muka ɗauki misalin a ɓangaren sallah yadda kansu ya rabu ɗan malikiya baya yin sallah a bayan ɗan shafi'iya kamar yadda ɗan shafi'iya baya yin sallah a bayan ɗan hanafiya haka ɗan hanafiya baya sallah a bayan ɗan hambaliya kaga wannan aibu ne wanda yake mai girma sannan kuma ta ɓangaren abin da ya shafi mu'amala ta auratayya dan wata mazahaba yana gan yana yi wa dokan dan mazahabar wata da wato irin dokan sa kai narkashi baya mai dokan musulmi yana mai dokan wanda musulunci ya baka damar ka yi aure ne a wajensa amma bai baka damar ka bashi aure ba tuwaddihu lil aqili wato za ta bayyana wa mutumin da yake da hankali kyakkyawan hankali za ta bayyana mai al'asarar sayyi'a wato gurbi wanda yake mai muni allazi kana natijata ikhtilafil mutaakhirina wanda hakan din ya kasance saboda sakamako na sabanin waɗanda suke almutaakhiruna ne waɗanda suka biyo bayan magabata wa israrihim alaihi da kuma tabbatar su akan wannan sabani din idan suka yi kaga wannan zamu ga cewa sabanin nasu abin da ya haifar shine ya haifar da athar wanda yake mai muni ya bar gurbi wanda yake mai muni wanda ba za a yabe shi ba yanda musulmi wanda yake sallah ta lokaci biyar kamar ya ajewa irin ajewar kirista wanda kirista wanda yake bauta wa wani allah ne wanda yake zuwa coci kaga ba za ka haɗa mai zuwa coci da mai zuwa masallaci a nan ba a yi adalci ba wannan asar ne wanda yake sayi wanda wato saɓanin nan ya haifar bi khilafi ikhtilafi salaf sabanin sabanin magabata sabanin magabata shi ba haka bane idan kun yi sabani da sobanka baya nuni akan ka fitar da shi daga musulunci kamar jifan karan mahaukaciya falam yakul lahu ayyu atharin sayyi'in fil umma wato ba wani tasiri wanda yake mai muni wanda sabani na magabata ya bari a cikin al'umma dinnan a cikin al'umma ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama saɓanin da magabata na ƙwarai suka yi ba wani tasiri wanda yake mai muni wanda ya bari a cikin al'umma kamar yadda za ga idan kana karanta littattafan da suke da kai fatoyi na sahabbai irin musannaf na ibn abi sheba irin na abdurrazak a sana'ani allah ta'ala jikansu da rahama za ga cewa fatoyinsu wani lokacin suna shan bambam da juna amma duk da haka kuma baya hanawa za ka ga ɗalibin abdullahi ɗan mas'ud ya je wajen na na aisha ya yi karatu za ka ga ɗalibin abdullahi ɗan abbas ya je wajen abdullahi ɗan mas'ud ya yi karatu za ka ga ɗalibin wancan ya tafi wajen wancan ba zancen a raba kaya ba zancen a raba kai ba zancen a fasa sallah tare mun gane da kyau yana daga cikin fatawa ta abdullahi ɗan abbas wanda imamul bukhari ya kawo ta shi yana ganin idan 'yan makka suka ga wata saɓanin 'yan sham fatawar shi shine yan kowace ƙasa su yi aiki da ganin watansu mun gane da kyau muawiya dan abi sufyan mahaifiyar abdullahi dan abbas ta aika kuraibu maulabi ne abbasin shan wajen muawiya ya je shi can shi ya tafi can wata ya tsaya na ramadan ya zama to ya tsaya musu ranar juma'a a ranar alhamis daren juma'a mun gane da kyau daren juma'a sun suka ga wata a ce sai suka fara azumi ranar juma'a to kuraibu yana can sham sai dab da ramadana sai ya dawo madina to da ya dawo madina suna hira da abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake mai magana yaushe ko ga wata ya ce mun gan shi ranar alhamis da ran juma'a ya ce kai ka gan shi da idan ka ya ce ni na gan shi da ido na kuma mutane sun gan shi kuma mu'awiya shugaba ya yi sanarwa a ce da cewa a ɗauki azumi ranar juma'a muka ɗauki azumi a ce abdullahi dan abbas ya ce mu kuma mun gan shi ranar juma'a da dare daren asabar mun gane da kyau sai a lokacin kurabi yake ce mai ala taktafi bi ru'yati muawiyata wa siyamihi shin ba za ka isu ba da ganin wata na muawiya da kuma azuminsa cewa ya yi azumi ranar juma'a yanzu idan ya tabbata cewa wata ya tsaya ranar juma'a tunda idan wata ya tsaya ranar juma'a a madina azumi 28 gare su a sham kuma azumi nawa gare su talatin ba ɗaya saboda su ranar juma'a suka ɗauke shi su kuma yan madina ranar asabar suka ɗauke shi mun gane da kyau sai ce a a haka haka za a marnar su yace amma na nu fala na zalu na sumu hatta na rahu au nu kumila a ramadana ba za mu gushe ba muna azumi har sai mun ganshi da idanmu ko kuma mu yi talatin daidai idan ya ce za mu yi talatin daidai kenan zai zama to asabar ladi sai sun ranar ladi sannan litinin za su yi sallah wanda shi kuma in ya zamanto ba a gan shi ba ranar sudu sai ranar ladi a gan shi a can shan kwana talatin da ɗaya ba kwana talatin ba ne ce ce to ba za ka wadatu ba ce a haka za a mara na rasulullah ya ce wannan shi ne abin da ma'aiki ya tabbatar da muwa to kuma kaga akwai waɗanda su kuma suke ganin cewa ganin wata na musulmai ga baki da in aka gani a wancan bangaren matukar dai almabali guda ɗaya ne to za a yi aiki da shi ne mun gane yanzu in a Nigeria aka ce wata ya tsaya to shin mu za mu yi aiki da ganin watan su ko ba za mu yi aiki da ganin watan su ba ba wai zance a Saudiya ba mun gane da kyau saboda tsakaninmu da Saudiya akwai tazara mai nisa to tsakaninmu da Najeriya ma akwai yin azumi idan sun sanar cewa sun sun ga wata za mu yi azumi ko ba za mu yi ba a ga wannan tun daga magabata akwai wannan sabanin amma kuma hakan din bai raba kansu ba walidhalika saboda haka ne albani yace fahum fi man jatin min an tashmalahum ayatun nahyi an at-tafarruqi fi din wato sabai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su suna gefe mai nisa sun tsira min an tashmalahum ayatun nahyi na daga ayoyin da suke magana akan hani an tafarruki fi dini daga rarrabuwa a cikin addini daga ta hada su ba sa cikin waɗannan ayoyin ba sa cikin ayoyin wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba sa cikin wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a ba sa cikin wato fadar Allah subhanahu wataala da yace innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasa minhum fi shay'in inma amruhum ila Allah da sauran ayoyin da suke magana akan sabani su sahabbai na ma'aiki suna nesa sun tsira daga waɗannan ayoyin da ake magana suke magana akan illar saɓani da kuma cutarwar shi ikhlafil mutaakhirina saɓanin waɗanda suke na ƙarshe-ƙarshe hadana Allah jami'an ila siratil mustaqim Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu ga baki ɗayan mu zuwa ga tafarkin shi wanda yake mai kyakke وليت أن اختلافهم المذكور انحصر ضرره فيما بينهم albani ya ce dama ma dai a ce saɓanin nan nasu wanda aka ambata cutar shi ya taƙaita ne a tsakankaninsu cutar saɓanin wannan dai cuta ce ko wajen abin da ya shafi auratayya tsakankaninsu ba auratayya tsakankaninsu to da a ce ya taƙaita a tsakankaninsu walam ya ta'addahu ila ghairihim bai ƙetare su ba bai ƙetare ba zuwa ga waɗansunsu min ummati da'awa daga cikin al'ummar da ake kiranta zuwa ga shiga musulunci إذا لهان الخطب لهان الخطب بعض الشيء ce to yayin nan da wannan musiba da ta ɗan yi sauƙi ɗan kaɗan ba wai da yawa ba da a ce iya saɓanin su kaɗai ne ya shafa ba wai saɓanin ya shafi waɗansu ba ba zai hana wannan saɓanin ba zai hana wanda suke ba musulmai ba idan za su shigo musulmai hakan ɗin su ga yadda ake yadda kai ya ragu a cikin musulunci har hakan ɗin ya hana su shiga musulunci to da abin da sauƙi to amma za mu ga cewa inda a ce lokacin da mutumin da zai musulunta za a ba shi damar kawai ya musulunta idan ya shiga musulunci ya shigo ciki shi kenan ya zaɓi abin da yake so ya ba tare da an tirsasa mishi ba ga abin da ake so ya shiga malikiya ko shafi'iya ko hanafiya ko hanbaliya to da hakan ɗin da ɗan sauki sauki walakin na huwa ya lal'asafi ta jawaza hum ila ghairihim min al-kuffari fi kathirin min al-biladi wal aqdar yace sai dai cewa wannan sabanin da suke kai bai wai takaita ba a kansu wa ya lal'asafi ya kaico ya abin bacin rai ta jawaza hum ila ghairihim min al-kuffari wato wannan sabani nasu ya ma ƙetare su ya sadu zuwa ga waɗansunsu daga cikin kafirai fi kathirin min bilad wal aqdar cikin yawa daga cikin gariruwa da kuma yankuna na duniya yawa daga cikin gariruwa kafirai waɗanda ba su musulunta ba idan suka zo suna so za su musulunta to wannan takalidanci na mazhaba kowanne daga cikin 'yan takife ɗin mazhaba yana so a ce mazhabar shi ce ta ƙara adadi to yana dannewa waɗansu daga cikin wanda ba musulmai ba su musulunta fasadduhun bi sababi ikhtilafihim an dukhul fi dinillahi afwaja sai suke kange su saboda wannan sabanin nasu gabarin shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a za mu ga cewa inda za su bar kafar a buɗe ya zamanto kowa idan ya zo zai shiga musulunci an ba shi dama kafa a buɗe take idan ya shiga ya zaɓi mazhabar da ya ga dama wanda zai yi gashi nan haja ce ka zo ka baza taka wancan ya baza tashi wancan ya baza tashi wancan ya baza tashi wanda ya zo shi sai ya zaɓi wanda yake gani ya fi daɗin sha'ani ya siyi tashi mun gane da kyau da ga cewa wannan ya zo shi ya baza gujiya wannan ya zo ya baza gujiya wancan ya baza gujiya wancan ya baza gujiya wani zai fito daga can amma sai a wajen wannan zai siya wani zai fito daga nan sai a wajen wancan zai siya to ka bari idan suka shiga musulunci a matsayin mazhabobin nan dukkaninsu musulunci suke yi wa aiki to idan ya zo shi shi wanda ya shiga musulunci din a ba shi damar ya zaɓi wanda yake so ba tare da ya ga kun ci kanku ba tsakankanu kuna rikici a kan shi sai ya bi ka mun gane malam ya ce ja a fi kitabi zalamun min da gharb wato ya zo cikin littafin zalamun min al-gharb lil ustad al-fadli muhammad al-ghazali na al-imam al-ghazali muhammad al-ghazali safa ta 200 cicif ma nasuhu gashi yanda yake dinnan haka ya ciro shi daga can yace hadatha fil mu'tamar alladhi uqida fi jami'ati Bristol bi Amurika. أن أثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية وحدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة بريستون بأمريكا wato ya faru wani abin ya faru a wani taro wanda aka yi shi taro na musamman wanda aka yi shi a nan jami'a ta Bristol a Amurka take. To ya faru cewa an azara ahadul mutahaddisina ɗaya daga cikin masu zance wanda aka ba su damar su yi magana ya tayar da wata tambaya. Azara su'alan ya tayar da wata tambaya, ya yi wata tambaya. Kasiran ma yutsaru fi ausatul mustashriqi wato da yawa ma ana tayar da irin wannan tambayoyi din irin wannan tambaya din wato a tsakankanin almustashriquna yanci ranin addini wato mustashriquna su ne waɗanda suke ba musulmai ba wanda suke karantar musulunci ba don su yi wa musulunci hidima ba sai dai don su mushi zagon ƙasa an gane da kyau saboda yaƙi da ɗan gari akan ci gari ba yanda za a yi su gano abin da yake cikin musulunci sannan su yaƙi wannan abin sai bayan sun karance shi to akwai almustashriqun wanda suke ƙoƙari wajen su haddace alƙur'ani bayan sun haddace alƙur'ani su haddace bukhari su haddace muslim da sauran littattafai to bayan sun haddace kuma yanzu kalka yi tunanin cewa sun zama to waɗanda za su yi wa addini hidima za su yi ta kawo shubaha ne saboda in ka kawo musu aya sun fi ka sanin aya in ka kawo musu hadisi sun fi ka sanin hadisi sai ya zama to suna yi wa musulunci zagon ƙasa to su ake ce musu almustashriqun yanci ranar addini kenan wanda za su zo su kai ka ce addinin ne suke karanta don su yi mishi aiki shi kuma suna karanta shi ne don su yi mishi zagon ƙasa walmutammina bin nawahil islamiyya da kuma waɗanda suka damu da ɓangarori na musulunci da ɓangarori na musulunci ɓangaren abin da ya shafi azumi sallah zakka da azumi da ibada da ɓangaren aƙida da ɓangaren furo bala to shi wannan mai tambayar ya ce bi ayi ta'alimi ya taƙaddamul musulmuna ila al'alami to da wata karantarwa ce ma musulmai za su gabata wajen alam duniya gabaki da idan suka tashi za su tallata addini to da wata karantarwar za su tallata shi mun gane da kyau saboda karantarwar ai ba ɗaya ba ce cikin musulmai ɗin masu da'awar musulunci ba ƙungiya ɗaya ba ce ƙungiyoyi ne daban-daban to sai yake tambaya ce to su yanzu musulmai idan an ba su an ce su tashi su tallata addini ga duniya da karantarwar suwa da fahimtar suwa za su tallata shi yuhaddidu al-islam alladhi yad'una ilayhi wato su iyakance mana musuluncin da suke kira zuwa gare shi abi ta'alimil islami kama ya fahimu hasun niyun shin za su tallata wannan musulunci ne da karantarwar musulunci kamar yadda ahalus sunna suka fahimce shi za su tallata wa al'umma ne za su tallata wa duniya musulunci ne da fahimtar akan fahimta ta ahlus sunna an bi ta'alimi an bi ta'alimin lati ya fahimu hashi'iyya shi'a an bi ta'alimin lati ya fahimu hashi'atu min imamiyya au zaidiyya ko kuma karantar wadda shi'a suka fahimta shine za su tallata addini da shi za su tallata wa duniya addini na musulunci karantar wadda shi'a suka fahimci addini na musulunci da shi shi'ar ma wacin imamiyya ko shi'a zaidiya saboda kuma kowace a cikinta akwai sabani to da wanne za su tallata addini summa inda kullum min ha'ula'i wa ula'ika mukhtalifuna fi ma bainahum sannan kuma hakika dukkanin su waɗannan guda biyu da ma waɗancan mukhtalifuna fi ma bainahum suna sabani a tsakankaninsu sun yi sabani a tsakankaninsu za ga cewa to shi yanzu wannan da ya tashi ya yi bayani din ya ce kaga kullum min haƙulai waɗannan guda biyu tsakankanin ahalus sunna tsakankanin shi akwai sabani ko babu akwai sabani mai yawa to amma wanda ba musulmi ba gani yake dukkaninsu a cikin musulunci suke mun gane da kyau wanda arne ne in ya ga ɗan shi'a zai ce wannan musulmi ne in ya ga ahlus sunna zai ce wannan musulmi ne amma kuma tsakankanin da yake tsakankanin da yake tsakanin ɗan shi'a da wanda yake ahlus sunna tsakankanin yafi tsakankanin sama da ƙasa saboda akwai aƙidodi wanda yake na ɗan shi'a wanda za su iya fitar da shi daga musulunci in ya fahimci abin da suke suke suka kunshe da shi mun gane da kyau to amma kaga kuma duk da haka wanda ba musulmi ba gani yake dukkaninsu musulunci ne wa ula'ika da kuma wancanan ka irin abin da ya shafi 'yan mazhabobi ya ga mukhtalifu na fi ma bainahum suna sabani tsakankaninsu wa qad yufakkiru fariqun minhum fi mas'alatin ma tafkiran taqaddumiyyan mahdudan wato sau da dama ma zaka ga waɗansu ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin da suke da'awar musulunci daga cikinsu an samu waɗansu sun yi tunani a cikin wata matsala tunani wanda yake iyakantacce tunani wanda yake mahadud ne abin iyakancewa ne ga farkon shi ga ƙarshen shi kuma gashi shi a yanda yake gani idan aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza wannan shi zai kawo musulunci ci gaba bainama yufakkiru akharuna tafkiran qadiman multaziman mutazaqqin multaziman ne ina ga na na dai manta in gane da kyau mutazammitan wato yayin da shi kuma wani daga cikinsu cikin waɗanda suke da'awar musulunci ɗin zai yi tunani tunani wanda yake na da tsohon tunani wanda yake kuma wanda zai zaunar da addini na musulunci ya maida ya zama to mutakhallif ya ci baya ba wanda zai ci gaba kenan mun gane da kyau to za a gani idan suka tashi suna kushewa addini amma ya zama to ta bangaren yadda ya zama to akwai ahlus sunna akwai yan tsarika akwai yan shi'a akwai yan kaza su ce to idan aka ce ana buƙatar musulunci da wani karantarwa za a tallata wa duniya shi da ahlus sunna za a karanta za a tallata wa duniya shi fahimtar da ahlus sunna suka yi musulunci ko da fahimtar da yan tsarika suka yi musulunci ko da fahimtar da yan shi'a suka yi musulunci ko da fahimtar da yan malikiya suka yi musulunci ko da fahimtar da yan shafi'iya suka yi wa musulunci gashi nan abubuwa da dama wanda za a ga in ka gaya wanda yake musulmi ne ke dabamman musulmi sai ya ga cewa lallai fa akwai tufka da warwara wal khulasat albani yace a takaice khulasa anna da'ina ila al-islam yatrukuna al-mad'uwina ilayhi fi hayrati wato haƙiƙa waɗanda suke kira zuwa ga addini na musulunci suna barin waɗanda suke kiran zuwa ga addinin na musulunci a cikin ɗimuwa suna barin shi a cikin dima yanzu da aka zo aka ce gashi idan ka shiga musulunci ahlus sunna za ka yi ko shi'a ko ɗariƙa ko malikiya ko hanafiya ko shafi'iya ko hambaliya ko kaza daga cewa to ashe cikin musuluncin ma kuna tsaraye kake da dani wato ƙungiyoyi ƙungiyoyi ne hanyoyi ne daban-daban wato mazhabobi ma guda hudu ne gashi kuma an ce akwai tsarika akwai ahalus sunna akwai kaza tsarikar ma akwai tijjaniya akwai kadiriya sai ga cewa abun yana da yawa to sai a bar shi cikin dimuwa ce sai yayi tunani li annahum hum anfusuhum fi hayrati saboda su din ma kansu musulmai da a cikin dimuwa suke su ma kansu a cikin dimuwa suke ba su san ba fita daga cikin dimuwa to kuma ya za a su kiraye wani har su bayyana mishi abin da suke kai to shi yasa waɗansu daga cikin yanci ranar addini in kaga suna yi wa addini magana ta ga cewa magana ce ta wanda ya karanci addini ɗin kuma ya zauna a cikin waɗanda suka karanci addini ya ga kuma abin da yake gudana a cikinsu sai kuma ya yi rubutu saboda ya lalata addinin ya wargaza wanda yake so shiga addini na musulunci tunani ina ga ana ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi akan wafi muqaddimati risalati هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان إن شاء الله ذا متاشد أكون كم وتسابر مسألة abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka